إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau na 25 ga wata na jumadal ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa taran watan 12 miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 24 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safha ta gomiya tara da tara daidai ta inda malam yake mana bayani akan gaba ta cewa al'ahawa'u walbida'u wa musannafatiha hiya sababu tafarruqil muslimin son zuciya da aikata bid'a abinda ba addini ba da irin rubuce-rubucen da aka yi a wannan bangare wannan shi ne sababin rarrabuwar kan musulmi wannan wani abu ne wanda yake laji dala wala ikhtilafa fi hada la shakka fi hada ba wani shakka ko kokonto akan haka mutane suna kan asalin addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yau da gobe sai aka rika samun wasu mutane suna shigowa da tunaninsu da ra'ayinsu to duk wanda ya san abin da yake yi yake so ya bauta wa Allah ya wanye da Allah lahiya to ha dole ne ya sa ido ya kasa ya tsare ya tabbatar da cewa abin nan da yake aikatawa shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a idan ku ba haka ba kaga tabbas mutum zai yi aiki ya wahala karshe kuma sai ya tashi a tutar babu Allah kare mu maliki ce bayan ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul anfal daga aya ta 46 zuwa da 8 bayan waɗannan ayoyi sai maliki ce wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa hadhara minhu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ba da labari akan yanda iblis da shedan yake ɗora mutane saman tafarkin da zai sa su nadama sai an je gobe kiyama ma ka tokam sai ce musu wallahi inni bari uminku ni wa gaba ɗaya ma na yi baram-baram da ni ba ni ba ku inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi ya ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya shi kuma shaidan zai ce na muku alƙawali na saba muku wannan abin da na ja hankalinku na rikita ku a kan shi a duniya abin da wallahi ba haka nan bane ba da ka sai gidan wuta duk wanda ya biya shi dole shi ma ya mara mashi baya Allah kare kaga a lokacin da al'amari ya riga ya lalace ya ziga ka anan gidan duniya sai an je gobe kiyama farfajiyar kiyama ya ce Allah muku alƙawalin gaskiya ni kuma na muku alƙawali na banza to me amfani wannan magana tashi ba ta da amfani taɓewa da zamani malice lakin nan zam inama ya kunu lilmufarik zargi yana tabbatuwa ne ga dukkan mutumin da ya zamanto ya rabu da jama'a waye ya rabu da jama'a malice wa hum ahlul ahwa'i was subul sune ma'abuta bin son zuciya sannan kuma da abin da ya shayi hanyoyi daban-daban duk wanda ya giga da suna addini yana ga cewa shi ma ya kai matakin da zai iya kafa wani jijjibin jama'a ya zamanto su ne mabiyan shi yana halatta musu yana haramta musu da son zuciyar shi kawai maliki cewa lalit lalil mutamassiki bil haqqi wa sunnati ai zargi da Allah subhanahu wataala yayi akan masu raba kan jama'a su ne waɗanda suka zo da bid'a amma mutumin da yake rike da gaskiya yake rike da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce wa humus salafus salih waɗannan su ne magabata na ƙwarai su wane ne yace ahlus sunnati ma'abuta bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alladhina akhadhu bi asbabil izzi wan nasri wat tamkin su ne waɗanda suka yi ruko da dukkan wani sababi na cin nasara da samun ɗaukaka sannan kuma da samun tabbatuwa a ban ƙasa su ne waɗanda suka yi ruko da tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malici wa huwa ali'ati samu bi haflillahi wannan abin da suka yi ruko da shi na sunna ai shi ne ruko da hablullahi igiya ta allah subhanahu wata'ala wanda ba ta yankewa yani ba ta tsinkewa allah ce wa atasimu bi hablillahi suwa suka yi riko da wannan igiyar su ne ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mali ce amma kutubul aqaidi al-kharija ani sunnati kaga dukkan wani littafi da za a zo a wallafa wanda ya huta daga cikin abin da yake aqida ce ta mazanjiya mali ce wahiya kutubu ahli al-ahwa'i sune littattafai na ma'abuta bin son zuciya da bid'a mali ce fahiya qad lalle tabbas littattafan bid'a sun kai matakin da rassakhatil furqa sun tabbatar da rarrabuwa a cikin mutane saboda wani zai wallafa littafi ya ce kaza amma abin da cika littafi shi da shi shine me asatirul awwalin ne kawai labarai ne da tatsuniyoyi kuma akan haka yake so ya gina wa mutane addinin da za a bauta wa Allah subhanahu wataala da shi mal ya ce wa ashamat sannan kuma waɗannan littafai na 'yan bid'a da ma'abuta bin son zuciya sun ka gudunmuwa fi hudusin na kasati alal umma na tabbatuwa da afkuwan donkwashe ko kuma sanya nawa a cikin tahiyar al'ummar musulmi maimakon ku yi abin da za ku ci gaba sai ku koma kuna mai a tasfiyatu wa tarbiya ana ƙoƙarin wanke cewa abin nan kaza da wane ya zo da shi ba addini ba ne ba abin da wane shi ma ya zo da shi ba addini ba ne ba sai zamanto wannan gwagwarmayar kadai dole za ta sa al'umma ta yi ta ɗan yi nawa cikin abin da ya shayi ci gabanta to wani kuma yana iya faruwa kuma ko a yau ana ana ta kirkira abubuwa daban-daban malice bi khilafi kutubi salafi allati tumassilu dinallahi sabanin littattafai na magabata na kwarai wanda su littattafansu suna wakiltar addinin Allah ne allazi ya'muru bil jama'ati wat ta'ati wal jihad irin addini na ubangiji wanda yake umarni akan ayi ruko da jama'ar musulmi wannan jama'ar musulmi kuma ana faɗi ana maimaitawa ana nanata kowane lokaci ba ho waɗanda suka yawa ake nihi ba ana nihin suwa suke kan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne jama'a mali ce wa ta'atu sannan kuma da yin da'a ga allah da manzan shi wal jihadu da ɗaukan tafarki irin na jihadi sannan kuma wa yanha anil furqati wal khuruji wal qu'ud yana hani akan rarrabuwa sannan kuma da alkhuruj da yin ku zamanto kaman khawarij ku hutu na hutu akan shugabanni wal qu'ud ko kuma ku zauni ya zamanto abin da ya kamata da sunan addini ba za ku aikata ba to dukkan wani littahi wanda yake na salaf zaka ga cewa yana umarni akan bin jama'a da'a ga Allah yin jihadi irin na addini sannan kuma yana hana mutane akan kasu rabu idan aqidar ku guda to ban ga abin da zai sa ku rabu ba sai dai son zuciya shigo cikin da da son duniya bale ce famanin lazi ashigalar umma yau kai in tambaye kamar in jimala wai waye watuman da ya shagaltar da al'ummar musulmi bil kalamiyati wal falsafati wal mujadalat wa ya shagaltar da mutane da alkalamiyat surutai zance da suna addini wal falsafa da falsafa a shigo da ita cikin addini yanzu masu bin a ɗariƙa ta wahdatul wujud cewa komi yana iya narkewa ya zama Allah ta yana suka samu wannan tunanin ta ɓangaren da ya shafi falsafa daga falasifa suka samu wannan tunanin sannan wal mujadalati da abin da yake rigima da rikici akan abin da ya shafi addini waye zo da waɗannan abubuwa su ne ba abuta bid'a a zamanto a ce maka manzala sallallahu alaihi ya ce kaza kuma kana neman wani abu na ƙarin bayani ko na makamancin wannan ko kuma ana ce manzalla ya ce kana ce to ai hawa ne kaza ya ce ai idan aka ce manzalla ya faɗa to magana kuma ta rage ta gane to waye shagaltar da mutane da surutai da falsafa da jayayya malice kai wal kalam al farik da maganganu na banza wanda ba su da tushe ko kadan malike ta wa hashal muallafat sannan kuma suka cika littattafan su bil mughalaqat da abin da yake galadi mai galadi shine rudu wa shubahat da abin da yake shu'a shubaha wal awhamu da abin da yake soye-soyen zukata ne shi ma rudun ne waye cika littafi shi da waɗannan abubuwa su ne ma abuta bid'a malice falhaku inna mahtawat alaihi mazamin kutubis salafi gaskiya fa tana nan ya kumshe ta abinda ya zamanto littattafai na magabata malice wa zalika min asbabil izzati wan nasr wannan littafan kuma na magabata su ne sababba na samun al'izza ɗaukaka sannan kuma da samun annasur da samun rinjaye idan za a tsaya akan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga babu abin da zai sa babu abin da zai hana a samu daukaka sannan kuma a samu abin da yake shine nasara amma daga an bar shi an kama surutun wani hayaniyan wani ganin daman wani ko tunanin wani to daga lokacin kuma an bar abin da yake addini ne an kama hayaniya malice wal batil inna mahtawat alaihi ku sani abu na banza ya kumsu madamin kutub shine abin da ya kumshi kutub littattafai na ahlal ahwa'i ma'abuta bin son zuciya mala ya ce wa zalika min asbabin zulli wal hawan wannan kuma shine sababin kaskanta da walakantuwa duk idan kuka bar na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga tafarkin da ya kamata ku tayi akai kuka bar shi kuka kama na wane da na wane da na wane sai ku kaskanta ku walakanta kuma babu ran da kanku zai haɗu haka za ku dawwama kuna tahiya a ciccire wane ya bangare wane sake bangare wane sake bangare wane ma ya ja bangare kaza shi ma yayi nashi wane shi ma ya ja nashi saboda abu ne wanda yake da alaka da ni a zuhuri bayyana kuma da neman duniya da haka duk lokacin da ya zama to a ce wane kadai ne kenan wasu wane suna jin me suna jin to su ya za a yi su su a gansu ko kuma ya za a yi zama to su ma ana yi da su kuma makamancin wannan to daga lokacin da duniya kuma ta shigo cikin tahiya wannan tahiyar ayyanka na kowane iri ne tabbas ya riga ya lalace Allah kare mu bayan malam ya gama wannan magana sai safaha ta gaba malam ce mustalahul aqidati laysa bid'iyyan wai term kalma ta al aqida malam ce ba bid'a bace ba me yasa malam ka wannan magana yace za'amu anna mustalahal aqida bid'iyyun wasu daga cikin 'yan bida suna raya cewa wai a kalma ta al'aƙidatu a ce ma aƙida suna ga cewa abu ai bida ce sai ka ce mutum abu kaza bida ne mukin ya tsaya tsakanin shi da Allah ya duba ya ga wannan abun bida ne kuma bida bane ba sai ya ce ai kai ma kai kaza yanzu kahin ka ce mishi shi ma yayi kaza kai yi kokari abin nan da ya faɗi maka ka duba ka gani haka nan ne in haka nan ne sai kai aiki da shi in ya so ka ce wane ni ma akwai nasiha da nake so in maka kaga abu kazan nan da kake yi baka da wani dalili na addini akai wannan shine tahiya na addini amma kai tsaye kana cewa abu kaza da kake bid'a ne ya yarda bid'a ne ko ba zai fasa ba sai ce to ai kama kaza da kake ai bid'a ne kasa tauhidi da kuka kashi uku tauhidul rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat shi ma bid'a ne ai kalmar aqida ita ma bid'a ce malai yace kalma ta al aqidatu ba bid'a bace ba me yasa malai yace wa ma'lumun anna al mustalahat la muhashata fiha la mushahata fiha abu ne sananne cewa abin da yake salo na magana la mushahata fiha yani la khusumata fiha babu rigima a tsakanin ma'abuta ilimi daga kaji wani yana faɗin haka to mutum ne wanda yake jahili ko tattauna za ka yi da shi gajiyar da kai ne kawai zai saboda ba inda za a yi fahimta bai san abin da ake cewa dawabit na addini ba bai san abin da yake qawaid na istidlal ba da haka ko da za ku tattauna in dai yana da ja to kawai wahalsar da kai ne zai saboda shi kin yana mawqifin shi ya tsaya akai kowace irin aya ko hadisi za ka kawo ba zai safkar daga saman wannan ba to mutumin da yake malami ai ai zaka ana samun cin karo da yawa daga cikin maganganun da ma'abuta bin son zuciya a cikin 'yan bid'a za su yi da masu ɗan dama-dama a cikinsu masu ɗan dama-dama za su ce za su ce abu kaza ilimi ya tabbatar da shi saboda shi alaman cewa iya da wani abu asara min al'ilmi iya da ɗan guziri wanda yake na ilimi amma shi wanda yake jahili ne fitik na bigewa da kota a kawai mu haka muke kuma haka za mu tafi da haka duk wata ayar za ka karanta da hadisi da yadda za ka yi bayan da za ka yi da shi sai dai ya gajiyar da kai kawai shi yasa daga cikin magabata ko wanda baya ma tattauna dan bid'a kwata kwata eh kabe imam malik da lokacin da wani ke tambaye shi al-istiwa me yace mishi yace istiwa iri ma'lum sanannin sannan wal kayfu majhul ya yake ba a sani ba wasu alu anhu kai tambayan ma da kai ma bid'a ce saboda ba a irin wannan tambayar yace ku hudda shi kaga bai ba ba shi dama bai tattauna ko yace me kaza kuna makamanci wannan malai ce wa anna mustalah al aqida mustalah na aqida mustalahun sahihun mustalah ne yani kalma ce wacce take ingantacciya malai ce asbaha lahu mafhumun inda al ulama'i wal bahithina qadiman wa hadisa yace kalma ce wadda ta wayi gari tana da masaniya abin sani ce a wajen duk mutumin da yake malami sanar da dukkan wani mai bincike qadiman wa hadisan ko a da ko a yanzu idan ka ce kalmar aqida ya san wani abu ne wanda yake ilimi ya tabbatar da shi malai ce wa laysa huna ma yamna'u min itlaqihi fi lughati wa shar'i da haka anan babu wani abun da zai iya hanawa ai itlaqin kalma ta aqida akan mi a cikin luga na larabci sannan kuma da luga na abin da ya shayi shari'a idan ka ce al'aqidatu sai a ce maka lugatan shine kaza sai a ce maka istilahan ko kuma a ce maka shar'an shine kaza to shi kalmar a karan kanta ai ba wani abu ne sabuwa ka zo da shi wasu haɗakan bayanai ne da abun ƙudurcewan zuciya sai aka ce wannan ɓangare sunan shi aƙida wannan ɓangaren sunan shi hadisi wannan ɓangaren sunan shi fiƙihu wannan sunan shi sira wannan sunan shi kaza duk mutumin da yake da ilimi ya san abin da ake cewa karatu ba na za a yi inkari wannan abu malai ce wa da'awa annahu bid'a da'awar cewa lafazi na aqida bid'a ne malai ce jahlun jahilci ne tsagoran shi bi usulil bid'ati game da abin da ya shahi me ake cewa bid'a duk mutumin da ya jahilci me bid'a to zai iya ambatar aqida a matsayin cewa bid'a ce wa zawabituha sannan kuma da irin ka'idodin da suke tabbatar da abu kaza bid'a ne kuma bid'a bane ba malika ta li annahu min mustalahatil ulum saboda fadar lafazi na aqida iya daga cikin term a mustalah na abin da ya shahi ilimi malika ka tafsiri wal hadisi wa ulumihima kamar tafsiri kamar hadisi kamar ilimin da yake da alaka da hadisi da abin da yake da alaka da me da tafsiri kaga akwai tafsiri ulumul qur'an wani abu ne mai zaman kanshi asbabun nuzul da sauran abubuwan suke da alaƙa da tafsirin alkur'ani mai girma wanda abu ne sanin na ilmanci sannan kuma haka ɓangaren da ya shayi hadisi shi ma shi ma an ware shi ɓangare daban wanda kawai zallansu ne za a zubo maka sannan kuma da ilimin da yake da alaƙa da shi hadisin ilmin rijal in ne da sauransu da ilmin mustalahul hadis da duk abin da ke da alaƙa da wannan shi ma an san wani abin da yake zaune da gindin kanshi kuma ilimi ya tabbatar da wannan malice wal fiqh haka kuma da fiqhu wa usulul fiqh da abin da ya shafi usul na fiqh sannan wal adab da abin da yake adab ne ma yace ila akhir har zuwa ƙarshe kenan suna da yawa dukkan wani bangare sai a tattara bayanai akan abu kaza sai a ce musu wannan sune kaza kaga wannan duk wani abin da yake mutumin da ya san ilimi ya san cewa wannan wani abu ne wanda yake sananne ne a cikin abin da ya shafi karatu maliki ta fa inna ghalibaha mustalahatun ustuhdithat yace waɗannan hadisi ilimin fiƙihu ilimin usul fiƙih ilimin wane ne ilimin maqasid ga suna abubuwa daban-daban malai ce sunaye ne waɗanda daga baya aka ambace su da waɗannan sunaye da kawai jumlatan ilimin ne gaba ɗaya surfan in shi a haɗe yanzu sai aka zo aka waɗannan hadisan suna magana akan kaza aka ce wannan ku aqida ne ayoyi kaza aqida ayoyi kaza ahkam hukumce hukumce wannan tana magana akan sallah wannan tana magana akan tsarki wannan yana magana akan kaza kuma a cikin littafin an kaje sai a bambanta maka su daban-daban sai ka samu littafi mai mujalladi 17 ko 16 sai a ce maka al-mujalladu al-awwal sai a ce at-tahara al-mujalladu al-thani sai a ce maka as-salat al-mujalladu al-thalith sai a ce maka az-zakat al-mujalladu kaza sai a ce maka al-siyam al-mujalladu kaza sai a ce maka al-hajj wal umra na kaza sai a ce maka kaza wannan wani abu ne wanda yake sanne a ilmance da haka inkarin shi in nuna jahilci ne wanda yake a hili maliki ta fahiya ustuhdisat lidilalati ala madaminiha dan su nuni akan abinda waɗannan dalilan suka kumsa dalilai suka kumsa maliki ta fahiya min babil wasaili wanda suna daga cikin babi na abinda ya shahi tsani wal asalib al ijtihadiyya da salo na rubutu na ilimi wanda yake da alaka da ijtihadi wa taqsimatil ilmiya da karkashe karkashe na ilimi a ce abu kaza ya kasu kashi kaza ilimi ne maliki ta wala tadkhulu fi dhabitil bid'a wannan lafazin na al-aqidatu bai shiga cikin abin da yake na bid'a ne li'anna al-bid'a saboda ita bid'a innama takunu fi dini tana kasantuwa ne a cikin wani abin da yake addini la fil wasa'ili ba abin da zai kai ka zuwa ga addinin ba kaga aqida za ta kai ka zuwa ga addinin ne a ce maka littafin aqida ne ai ba littafin a karan kai shi bane zai shirye da kai a abin da littafin ya kumsa ne a ciki wanda shi kuma qala Allah qala Rasul qala sahaba ne malaci li annal bid'ata innama takunu fi ad-din la fil wasa'ili wal mustalahat wal'ibaratu abun lura bil mazamin yana da alaƙa da abin da littafin ya kumsa labil musalahati ba kawai maganar da aka yi ba akan cewa aƙida ko kaza ko kaza wali zalika kana salafu don haka magabata na ƙwarai yutliquna ala usulid dini suke faɗa akan abin da ya shahi asali na addini sunaye daban-daban idan ka janci alfiqhul akbar ana nufin aƙida a wajen wasu malamai malike ta daga cikin usul ga ko za su ce maka al-iman al'iman wasu ce maka al'islam wasu ce maka addin wasu ce maka as-sunna wasu ce maka al'asaru maliki ta kenan waɗannan duka sunaye ne wanda an samu daga magabata wasu ce imani wasu ce musulunci wasu ce addini wasu ce sunna wasu ce al'asar maliki wal aqidatu wa qad ittafaqat al umma ala sihhati hadhihi al mustalahat sannan kuma wasu su ce aqida sannan kuma al'ummar musulmi ta yi ittifaqi akan yarda da waɗannan musalahat waɗannan sunaye ga baki ɗaya ita aƙida za a kiranta da suna imani saboda za ka iya karanta littafin magabata idan kai suna al'imanu al'imanu mai suke nihin suna nihin aƙida da shi wani kuma yana nihin al'islam wani yana nihin addini wani yana nihin as-sunna wani kuma al'asar wani kuma al'aqidatu kenan al'umma ta yi ittifaqi akan waɗannan sunaye babu wani damuwa karkashe karkashe ne kawai na ilimi ba yana nihin ba shine abinda ake ake nihi walaysa fiha ma yushkilu mala ce babu wani abin da yake rikitaswa a cikin haka ya ce fa ba'aduha wasu daga cikinsu shari'iyyul mansha in ka bibiya za ka samu hatta da asalin kalmar ma da aka ce sunna ko aka ce islam ko aka ce addini hatta mustalahin ma dama addini sharanta shi mala ce wa ba'aduha wasu su kuma ustuliha alaihi an sa mushi wannan suna walaisa fi shar'i ma yanfihi a cikin tsarin addini babu wani abin da ke kore irin wannan al'amari li'annahu laisa ala qa'idatil bid'i saboda baya kan ka'idar bid'a ko daya kaga idan ka zo ka ce a bazan yi amfani da lafazi na aqida bazan yi amfani da lafazi na as-sunna ko addini ko kuma zan yi amfani da lafazi na kaza duka in dai ma'anan abin da ya kumsa haka nan ne babu sha akai amma mutumin da zai bid'a fa in baka yi bid'a ba me zai ce maka zaka tace baka san addinin Allah ko ya tuhume ka tuhuma mafi girma yace baka san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci li annahu laysa ala qa'idati al-bid'i wa min zalika mustalah al-aqida daga cikin haka akwai mustalah na abin da ya shaita al-aqida malaci wallahu a'lam wal ibratu bil madamin abun lura anan mi waɗannan abu littahin ya kumsa da aka ce bangare kaza fiqhu ne sai a duba a ga fiqhun ne bangare kaza aqida ne sai a duba a gani qur'ani hadisi ne akan fahimtar sahabbai halas mashi abinda za a lura da shi shine abin da ya kusan ba suna a karan kanshi ba eh kamar ku wata hadaka ce a yau ku ce abu kaza amma madmun in tahiyya ku shine kaza yanzu da ka dauki misali suna na izalatul bid'a wa iqamatus sunna kawar da bid'a tsayar da sunna ai ba addini bane ba suna ne kawai suna ne na gungun wasu jama'a da su suke tahiya akan kaza tunda an yi an yi kungiyoyi daban-daban an yi hanyoyi daban-daban na yan bid'a wani su wannan kaza suke kariya wannan kaza ke kariya sai ku ci a mu duk wata bid'a gehi sunna sak za mu tsira ta yawa wannan shine tahiya kaga kenan ba sunan za a duba me za a duba aikin da kuke yi aiwa maliki ta wal ibratu bil madamin wa ala wa ala aqall al ahwal yace huwa min al mukhtalaf fihi walau sabata shar'an annahu bid'iyyun taraknahu maliki wani abu ne wanda yake al aqall in ma wani ya bayyana cewa a tunanin shi shi bai kamata a ce ba kaza to wani abu ne wanda yake kuma malamai ma'abuta ilimi sun tabbatar da wannan maliki kuma inda ya tabbata a shar'ance cewa lafazin aqida bid'a ne to Allah da mun bar shi eh da gaske yami ake ma addinin eh mana in ka ci karo da abin da yake bid'a ne kai watsi da ita me amfanin ta za ta wahaltar da kai ta gajiyar da kai kuma karshe ta saka kai ka tabe kai asara malai ce kama anna mustalah al-aqida kana ma'rufan fil qurun al-fadila yace kai ba wannan ba shi wannan lafazin na al-aqida to sanannen abu ne har a cikin karni guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum a wancan lokacin ma an san da shi malik ya cewa wa bu'aidaha sannan kuma da dab da bayan waɗannan al-qurunul mufaddala din wa qad nasha'a mawakiban li nash'ati al-ulum ash-shar'iyyah al-ukhra al-mustamidda min al-kitab was-sunnah malik ya cewa wa qad nasha'a haqiqa an samu mawakib mawakiban li nash'ati al-ulum wasu zabura na abin da ya shahi raya ilimi wanda yake na addini ukura daban-daban wanda aka samu asalinsu daga ƙur'ani ne kuma daga hadisi kamar mi ka tafsir kamar tafsiri yanzu abdullahi ɗan abbas da yake cewa duk wata aya da ta sabka a cikin alƙur'ani mai girma ce ka zo zan fasarta maka ita kuma in bayyana maka wacce ce ta sabka a lokacin sanyi ko lokacin zahi ko lokacin damuna ko wacce zan bayyana maka ko a bulaguro ko a zaman gida me wannan yayi tafsiri ko sai aka kebance waɗannan gabaki da aka ce to wannan bangaren tafsiri fasarta ayin qur'ani kaga ma'anar abun sunan ko da a ce ya ci karo da abin da aka saba to wannan ba zai zama lahim yasa saboda abin da ake dubawa shine me abin da aka abin abin da ya kumsa abin da ya kumsa kuma tafsiri ne shi sunan ko ba a dauke shi a matsayin wani abin da yake abin bautawa Allah subhanahu wataala bar tana zaman to me bar tana zama bid'a ko kuma a ce a tun da wani bai amfani da shi ba ya ce a tarjaman alkur'ani mai girma ya ce shi kuma shi kuma bai ce tafsiri ba wane ce kaza wane ce kaza kowa ya nada suna irin yanda yake so amma madmun din abin da yake cike zaman to tafsirin qur'anin ne abin da yake cike zaman to hadisin ne abin da yake cike zaman to kaza ne zaman to kaza ne kamar malamai da suke wallafa littafi sai ka samu bangaren aqida sai ka samu sunaye daban-daban wani yayi littafin kaza al-asma' was sifat wani ya yi tauhidin rububiya wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani duka sunaye da ake dubawa abin da yake ciki in ka shiga sai qur'ani hadisi kaza kaza da sauransu wani daga cikin malamai waɗanda aka ɗora su akan aibanta waɗanda suke ma'abuta sunna yana aibanta littafin muhammad ibn abdul wahab kitabut tawhid wanda ake karantar da shi ran alhamish yana aibanta shi yayi kace-kace da malami sai ka samu su almajirai suka hudda bangon da sunan littafin da wanda ya littafin sai suka ɗauko littafin zallan shi sai suka suka ba malami dan Allah addu'a mana wannan littafin yayi ki abin da ya kumsa yana da dai yayi daidai da Qur'ani da hadisi ko bai daidai da Qur'ani da hadisi da ya karanta babu kaza qaulullahi ta'ala aya kaza kaza kaza hadisi kaza fihi masail kaza kaza kaza kaza ta shi bai ma taɓa karanta wani littafi ba wanda yake tahiya akan tsarin addini sama da wani littafi aka ce to malam ai littafin wannan bawon Allah ne Muhammad ibn Abdul Wahab yace ban sani ba eh so to so dai ake dora mutum akan wani abu daban sai yayi nisa sai gane cewa ba haka nan bane ba to waɗannan ulum ne abinda ake ni shine mazmun din abinda yake cikin littafin abinda littafin ya kumsa ko da kama sunan littafin littafi suna mai kyau ko ka sa mashi bangare mai kyau sai aka zo aka duba cikin aka ga hayaniya ne surutai ne na falasifa da kalamiyat da abin da shayi kaza sai a ce kai wannan littafin ba ba daidai bane ba kamar littafin Fakhruddin Razi ko Mafatihul Ghaib tafsiri na cikin mujalladi wajen 16 amma malamai da suka karanta suka kai suka kawo suka ce littafin na fihi kullu shay malam yayi bayanin komai a cikin littafin illa tafsir tafsir ne babu shi ko littafin tafsiri ne to kafi kenan al'ibratu bil madmun abinda abinda zalla abinda yake cikin littafi mali ce wa qad nasha'a mawkiban li nash'i li nash'ati al-ulum al-shar'iyyah al-ukhra al-mustamidda min al-kitabi wa sunnah ka tafsir wa ulum al-qur'ani kaman tafsiri kaman ulum al-qur'an in ka dauki irin su al-itqan da imam suyudi da sauransu wa ulum al-hadisi da bangaren da ya shahi ilimi na hadisi mali ce faqad warada isti'malu hadha al-istilah za ka samu wannan mustalahin shi ma ya zo min qibali ta hanyar jama'atin jama'a da yawa min al'a'immatil a'lam daga malumai masana abin nunawa ba almajirai ba al'a'immatil a'lam malumai masana abin nunawa a duniyar musulunci malice ka abi thaurin wa abi hatimin wa abi zur'a wa ibnu jarir at-tabari imamul mufassirina to wannan shi malam ya kare da shi lafazin shi sumuhu al-aqida wani abu ne wanda yake bai ci karo da matahiya na abin da ya shafi addini ba malice al-firaqu dhallatum tidadun lil umamil halika al-firaqu dhalla kungiyoyi na bata ke wanda aka kirkira malice imtidadun ai sun samu asali ne lil umamil halika game da al'ummomin da aka halakar da su a baya sai ka samu abu kaza da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ta nuna wa al'umma cewa fa addini baya tare da kaza sai wani ya rika da'awar musulunci kuma ya ce da wannan abin zai ta yi malice inna yake cewa inna tashabbuha al-firaq ad-dalla bil umam al-halikati wattiba'iha yace laha huwa al-haqq lalle kamancacce a kamanta alfiraku dalla ƙungiyoyi wanda suke batattu bil umamil halika a kwatanta su da al'ummar da suka hallaka a baya wattiba'an laha sanan wa wattiba'aha wattiba'aha laha da bin da suke ma waɗannan ƙungiyoyin hallakaku maliki ta huwal haqq wannan bayani bayani ne gaskiya sun ɗoko asali daga falasifa na yunan na wane ne suka ɗoko abun sai suka kirwa shi cikin musulunci sai rikita komai sai aka koma aqidan ma kwata-kwata aka rasa ta har akai bawa ya rika cewa ya kai matakin da yake ga komai Allah ne addini ya lalace ko bai lalace ba ya lalace akan wannan mutum to shine malaki cewa anan faqad zakara almuhaqqiquna min ahli sunnati wa ghayrihim haqiqa sun ambata almuhaqqiquna malamai masu bin mas'ala su kalelece ta su bi ta sala-sala min ahali sunnati daga cikin ma'abuta bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa gairihim da wasu su anna kathiran min alfiraqi wal ahwa'i wal bid'i cewa da yawa daga cikin alfiraq kungiyoyi wal ahwa da soye-soyen zukata wal bid'u da bid'o'i allati zaharat bainal muslimin wal suka bayyana a tsakanin musulmai wa kharajat ani sunnati wal jama'a suka huta daga abin da yake sunna ce sannan kuma da jama'a ta musulmi malice innama hiyamtidadun sani cewa su waɗannan ƙungiyoyin sun curu ne sun samu asali ne daga lilfiraqi daga ƙungiyoyi waddiyanati dhallatil qadima da addinai waɗanda suke naɓata waɗanda suke daɗaɗɗu allati kanat qabla al-islam wa ba'da wanda suka kasance aka yi su kahim zawwan musulunci da bayan ma zawwan musulunci an samu da yawa haka wanda tunanin da suke kai da kungiyancin da aka dora mutane da hanyar da aka dora mutane an dora su ne akan irin kungiyoyin al'ummar da suka gabata wanda suke batattu na da wanda wasu abubuwan an yi su ba tun kahin zawon musulunci wasu kuma sun faru bayan zawon musulunci malai cewa hadhihi haqiqatun qat'iyyatun yace ai wannan haqiqa ce wani abu ne na gaske wanda yake qat'iyya na yankan shakku me yasa ya ce zakaraha Allah ta'ala wa akbar anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ambaci haka sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka qala ta'ala Allah yake cewa akan munafukai na garin Madina Allah ya ce yo ai in sun yi haka kar su ba ku mamaki kallazina min qabli min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku ne a baya kanu ashadda minkum quwwatan ku munafukai waɗannan mutanen sun hi ku ƙarhi wa aksara amwalan wa auladan sun hi ku yawan dukiya sun hi ku yawan ƴaƴa fastamta'u bi khalaqihim waɗannan mutanen istamta'u istamta'u yani suka samu nutsuwa a rabon da Allah ya ba su na rayuwa bi khalaqihim yani bi nasibihim kasan da Allah ba sai suka suka rudu suke ga cewa ai yanda suke jin daɗi a duniya to gobe kiyama ma haka nan ne kuma yanda suka yi masu imani a duniya to gobe kiyama ma haka nan ne Allah ce fastamta'tum bi khalaqikum kuma sai ga ku yau munafikan yau kuna wannan abin da ya shafi fantamawa da samun nutsuwa akan rayuwar duniya bi khalaqikum da raban da Allah ya baku kamastamta'a alladhina min qablikum kamar yanda waɗanda suka gabace ku suwa suka yi bi khalaqihim da irin raban da Allah ya basu yanda su suka yi kuma haka yau kuka zo kuke yi kenan ba wani abu wanda yake samu Allah ya ce wa khuttum kallazi khab kuka yi nutsu kuka yi shishigi kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka yi shishigi Allah ce kaga waɗannan mutane gabaki ɗaya da na da da na yanzu ula'ika habitat a'maluhum waɗannan mutane Allah ya ce ayyukansu gabaki ɗaya sun lalace sun rubuce a ina fi duniya wal akhirah a nan duniya Allah ya bata aikin wal akhirah kuma gobe kiyama Allah ya bata aikin Allah ce kai ƙarshen bayani waɗannan mutane wa ula'ika humul khasiruna waɗannan su ne taɓaɓɓun mutane asararrun mutane da suka yi asarar rayuwarsu gaba ki ɗaya rayuwa ta gama asarantuwa ɗan adam ya rayu a gidan duniya bai yi abin da zai wanye da Allah lahiya ba ya zama to mutum ya zo shishigi da sunan addini ɓangaren da ya shahi a fantamawa da wani kaso da Allah ya baka na rayuwa cikin abin da yake nutso ne a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai bada wannan damar ba sai ga mutum yana yi yana ji cewa ai a duniyance yanda suke a duniya gobe kiyama haka nan ne haka suke ambata wa masu imani Allah ce faqad zakara al-ulama anna qawluhu wa khuttum kallazi khabu malaman tafsiri suke cewa wannan fadar Allah subhanahu wataala wa khuttum kuka yi nutsu kallazi khabu kamar yanda suwa suka yi nutsu suka yi shishigi malici ai fi bayani anna hadhihi al-umma satakunu منها طوائف تخوض في الشبهات والبدع كما خاض الأولون من قبلهم يتي من ضلال الأمم تفسير ما لم يسكت الأشن ونا شين تفسير ابن كثير شين ابن جرير الطبري شين إمام الشوكاني يي سنكم دا وسو daga cikin malumai irin ibn al-qayyim a cikin littafin shi iqtida'us sirat al-mustaqim mukhalafata ashabil jahim mi suke cewa suka ce faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa khuttum kallazi khadu kuka yi shishigi kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka yi shishigi wannan aya tana aiki har a yau me ake nihi fi bayani anna hadhihi al-umma cikin bayanin cewa ita wannan al'umma satakunu zai kasantu minha a cikinta dawa'ifun wasu jama'a wani kaso na jama'a ta hudu fi shubahat wanda suke nutsu a cikin abin da yake shubaha ne maimaki ya tsaya karantar da kai hakikan abin da yake addini ne sai ya shagaltu da mai shubaha shubaha kawai ya kada maka hankali kama rasa ina aka sa gaba wanda kun sa ana tallata su a cikin wasa'ilu tawasul al-ijtima'i ko a sai irin su facebook da sauransu sai a kawo wani abin da kamar kai ne a ce za a maka darasi na mutumin da yake soffu salisi sanawi ko karatu irin da ɗan jami'a kai kuma kana sai sai ka yi mi sai ka ɗimoci ai abu ne wanda yake sullam ne me yasa yake cewa littafi kaza daga shi sai a sa kaza daga shi sai a sa kaza daga shi sai a sa kaza saboda ka samu silsila abin ya zama to kwakwallo ka ta samu isti'idadi da da kimtsi na amsan abu kaza bayan kaza kaza bayan kaza amma ka za ka fara maka daga kololuwa ya za ka gane daga sai ka gama ɗimo cewa ka gama rikicewa malike cewa malaman tafsiri suka ambata cewa lalle a cikin al'umma za a samu wasu jama'a ta hudu fi shubaha suna nutsu a cikin abin da yake shubaha wal bid'u da abin da yake bid'a ne ana tallata ta alanan ba a jin kunyan kowa ba a jin kunyan Allah ba a jin kunyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun zai rika tallata bid'a kuma shi ya san bid'a ce yake amma saboda yana ga cewa iya da masu bin shi ko kuma ya dora mutane dai akan wani abu kaza a ce shi ma ya dora kaza sai ya kama wannan hanya ya tajan al'umma Allah kare mu ana nana tallata abubuwa da dama wanda dole mutum sai ya hankali da addinin shi kar da wani mutum haka kawai bainal fainati wal ukhra yazo ya tafi da kai ya lalata maka addinin ka ya lalata maka abin da ka sani ma'lum min ad-din bid darura shi yasa ai malamai suna magana akan abin da ya shahimi sauraron mutumin da yake mubtadi idan ka san bakka da jihazul mana'a bakka da makariyar da zaka iya tace abubuwa to kai hankali abin da zaka saurara maimun ibnu maharan ɗaya daga cikin magabata me yake cewa yake cewa la tasghina sam'aka lidhi hawa yace kakka sake ka karkata kunnanka ga ma'abucin bin son zuciya me yasa yace fa innaka la tadri ma yu'alliqu bi qalbika minhu baka san ba irin yanda zuciyarka za ta ratayu da shi kaga mutane sun nutsu akan wani abin da bata ne in ka kalli sai kaga abin tausayi da aka saurara mutumin da yake kira zuwa ga bid'a wannan bai halatta al-imamu ahmad ibn hanbal Allah ya rahama gare shi yake cewa yace wala tushawir ahlal bid'i fi dinika karka sake ka shawarci ma'abucin bid'a akan harkar addininka yawa karka shawarce shi akan harkar addini karka ba shi shawara harkar duniya can ayi amma harkar da shi addini karka yarda malace kai wala turafiquhum fi safarika kar ma ka dauke su a matsayin abokin tahiya ko bulaguro zaka yi eh sai je zuwa maka wata shiriri ta ya sa maka shakka a cikin addininka to shi ne malaka ce a nan abubuwan da za a kirkira na abin da ya shayi shubuhohi da kuma abin da yake bid'a ne ya ce kama khadal awwaluna kama yadda mutanen wanda suka gabata na harko suka zama to suna shishigi da kutse akan abin da yake na addini ne malaka ce min dullalil umami daga cikin batattu waɗanda suka gabata na al'ummomi da suka gabata an samu al'ummomi da dama wanda batan ne kawai aka yi ta ɗora mutane a kai bayan shi ta Allah ke cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida idan ubangiji subhanahu wataala da ya so da ya sanya al'umma a matsayin al'umma guda ɗaya tallin tal sai ce amma wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba ana samun rikita rikita shedan daga gehe yana yi shedanun mutane su ma suna yi wane yana so dole sai an yi nashi wane kirkiri kaza ya dora mutane akai Allah ce illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya ma gidar dogo sai wanda Allah ya mushi rahama Allah samu a cikinsu walizalika khalaqahum Allah ya halicci iyan adam za a samu wasu daga cikinsu wanda za su bijirewa Allah subhanahu wataala wasu ko su yi da'a ga Allah subhanahu wataala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir Allah shi ya halicce ku daga cikin ku akwai wanda suke kafirai kaga dole a samu me dole a samu sha wane sha wane sha amma wa tammat kalimatu rabbika Allah ce kalmar ubangijinka ta ciku ubangiji subhanahu wataala yayi bayani akan cewa la amla anna jahannama Allah ce tabbas zan cika wutar jahannama min aljinnati da aljannu wan nasi ajma'ina da mutane gabaki daya da mutum da aljani Allah ya alƙawarin sami sai ya cika wutar jahannama da su Allah kare mu za ka yi matakin da sai ya ilga mutum 999 su yi wuta a ɗaya cikon na dubu sai aljanna haraifa mutum 999 su yi wuta ɗaya aljanna ana so mutum ya rika tafiya da ne bijana haini da fiffike guda biyu fahimta? bangaren da ya shahi arraja'u da bangaren da ya shahi alkhawf kuma na shi ma ida ce saboda ruduwan da wasu suka yi da arraja sai suka yi mi suka ce kawai in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kai ka gama aikin ka kawai ka je ka yi harkokin ka kakka yi sallah kakka yi azumi kakka yi komi suka ce aka aka ce ai inna rahmatallahi wasi'a suka ce ai rahmatu Allah tana da yalwa sai suka bace wasu ko suka ji irin waɗannan hadisan da mutum tara gidan wuta ɗaya gidan aljanna sai suka tsoron suka ce kai wannan ko an yi aikin ba labarin da za a kai da aka kawai suka yi masha su suka ɓace to me ake so aljam'u bayna alkhawf war raja kana kaunar rahamar Allah Allah ce wa kanu yad'una ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in su masu imani Allah ta sun kasance suna roƙonmu suna masu kwaɗayin rahamar da take wajenmu suna tsoron azabar da yake wajenmu Allah ce sun kasance masu nutsuwa ne game da al'amarinmu to kowane ɗaya daga cikin haka ake so ya zama in ka rinjayar da kaza ɓaciya za ka yi in ka rinjayar da kaza kuma ɓaciya za ka yi Allah ke cewa ya yi alƙawalin cewa al'amla an da jahannama mai da jinnati wa nasi ajma'in Allah ce zan cika gidan wuta da gidan wuta da ɗan adam da aljani gabaki daya ma da ce fannajuna waɗanda za su tsira min al-ikhtilafi daga cikin rigima humul lazina stathnahumullahu ta'ala sune waɗanda Allah ya togace da cewa kenan banda waɗannan amma duk wanda ba su ba karba min mutane maliki ta wal aktharuna ala al-furqati wal khilaf ka sani mafi yawan mutane a cikin wannan karkasuwa da rarrabuwa da sabanin abin da yake gaskiya nan suke tahiya a kai mafi yawanci daga cikin mutane masu tahiya a kan daidai ɗin su ne ‘yan kada Allah kuma ya mana bayanin haka wa walau sha'ar ya yake cewa in tudi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah za su batar da kai da haka kowane lokaci idan zaka bauta wa Allah ka duba dalili kar ka duba cewa ai suwa suka barin zo garin da maka to suwa suka yawa to tunda suwa da suka yawa muna muna tare da su wannan yana nuna cewa ka jahilci abin da ke cewa addinin Allah addinin Allah ana kafa shi ne akan dalili ko da mutum guda ɗaya tallin talike shi a garin da magana ya zama to shi ne akan hujja to shi ne akan daidai kuma shi ne na Allah sauran yawan da ake da ina ruwan Allah da yawan ka duba ka ga ya ajuji da ma'ajuj bayan dujal Allah kashe shi ko ta sababin annabi isa alaihi salatu wassalam idan dujal suka zo mu suke duniyar gaba ɗaya suke cikawa amma ya hana ubangiji azabtar da su abin da zai hana annabi isa ka ce bakka iya yakansu ku je dutse kaza ku hau ku jira al'amar Allah subhanahu ta'ala saboda yawan da suke da suna da yawa ko ina su ne in suka zo duwar kosayen da ka sani na duniya mai karfi mai kato in suka zo wuni ɗaya kai in wuni suka zo suka wuce in na farkon suka wuce na ƙarshen suka wuce kai da na kamar mun san akwai wani kata wa ocean atlantic ne anan muhitul hadi ne nan muhitul kaza ne anan babu sun shanye shi saboda yawan da suke amma zai hana Allah azautar da su kalla al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye wanda suka yi imani da wanda su imani a sauran duniya su suka yi yawa kafirai suka yi yawa amma sai hana Allah azautar da su kalla malaci fannajuna min al-ikhtilafi hum hum alladhina istasnahum Allah wal aktharuna yace wal aktharuna ala al-furqati wal khilaf wa qala subhanahu Allah yake cewa yawma tabyaddu wujuhun ka tuna wa mutane ranar da wasu huskoki za su rika haske suna sheki suna kyalli wa taswaddu wujuhun wasu huskuna kuma su zama to bakake kirin sun yi turnik fa amma allazina suwaddat wujuhum Allah ce kaga waɗanda huskoki suka zama to bakake waɗannan mutanen ala ambata musu akafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan kun yi imani da kun yi imani su kun zo kun kafirta ga Allah subhanahu wataala kaga wannan me yake maka nuni nuni yake maka akan cewa waɗanda sun shiga addini sai suka suka kirkiro su bid'o'i har suka fita daga cikin addini mafi hatsarin abu bid'ar da za ta ma raba ka da addinin musulunci gaba daya ka yarda wani yana irin abin da Allah yake yi bal kuna kaman ubangiji ma kara ne kuke mashi sosai kuma a rubuce wani duk yadda aka yi a kaucewa wani abu wani abu bai kautuwa an rubuta an bari na bayan da suka zo sun kasa cewa abin da ba haka nan bane ba kuma kan shi ake tahiya Allah kare mu a kafartun ba da imani ku za a rika kwara musu ana cewa shin ta ya za ku yarda ku kafirce bayan kun yi imani Allah ce to shi ke rafa zuƙul azaba ku ɗanɗani azaba bima kuntum takfurun a dalilin kafircewa Allah da kuka yi nan sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fasarta wannan aya dami Abdullahi dan Abbas Allah kare da gare shi yake cewa yawma tabyaddu wujuhun yace ranan da wasu huskoki za su yi haske yace wujuhu ahlus sunnati wal jamaa sune huska ta ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi wanda suke kan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma huskan wa zai baki sai ya ce wataswaddu wujuhu ahlal bid'a wal furqa huskar ma'abuta bid'a da karkasuwa da rarraba addinin Allah da daddatsa shi huskar su zai baki irin agogo kiyama wannan in ji sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara ce tak wanda babu ma magana wani magabaci a cikin ta malai ce wa qala subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa innal ladhina farraqu dinahum kaga wadanda suka rarraba addinin su suka zamanto hanya hanya wa kanu shi'a suka zamanto kungiya kungiya jama'a jama'a hanya hanya lasta minhum fi shay aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama baka tare da su a cikin komi tabewa ta kare da ka ce manzo Allah bai tare da kai sallallahu alaihi wasallam kana bautawa Allah a ce wannan tafarkin naka ba ruwan manzan Allah a kan shi in ji wa kuma in ji Allah subhanahu wa ta'ala wani abu tsoro ne ba ƙarami ba innama amruhum ilallah al'amarinsu yana wajen Allah sun mayu na bi'uhun bi makanu ya fa'alun Allah zai ba su labari cikakke a kan abin da suka aikata a nan gidan duniya malaci fallahu ta'ala Allah mai girma innama lalle Allah anan bara'a rasulahu ya kubutar da manzon shi yayi ya barrantar da manzon shi min amri min amrin game da wani al'amarin da la budda hasilun ba makawa sai ya afku wa qad waqa'a malaci ya afkun kuma wa illa lakana mimma la fa'idata fi dhikrihi in ba haka ba ai wani abu ne wanda yake ba fa'ida a cikin ambatan shi to iya nan kungiyoyin kungiyoyi an yi duk wani abin da yake na raba kan jama'a an yi abubuwa ga sunan daban-daban malice ta'ala Allah Allah ya daukaku an zalika game da wannan bayan da malam yayi na cewa illa lakana mimma la fa'idata fi dhikrihi wa qad wa thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa anna tawa'ifa anna tawa'ifa min hadhihi al-umma wasu karkasu wasu jama'a daga cikin wannan al'ummar sa tatbi'u satatba'u sunana aw sanana al-umam ad-dalla sabiqa za su bi hanyar al'ummomi batattu waɗanda suka gabata kaga can titir din da malami cewa ma'abuta bin son zuciya da bid'a su ne suke saman hanyoyin mutanen da suka gabata tun a batattu wannan kuma daidai da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzala yana cewa la tattabi'unna tabbas za ku bi sanana man kana qablakum hanyar waɗanda suka gabace ku shibran bisha shibran shibran yani tsani tsani tsani tsani za ku bi su tak inda suke haka kuma haka za ku kuci shibran shibran wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i zira'i da zira'i in suka yi fa katuwa ku yi katuwa in suka yi gajera ku yi gajera in suka yi kaza ku yi kaza manzala ke ce kai hatta law dakhalu hujra dubbin da dakhaltumu ko da sun shiga ramin damu ba ku san me yasa suka shiga ba sai kun shiga hujra dubbin manzala ke ce tabi'tumuhum za ku bi su kullu sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah al yahudu wan nasara ana nihin yahudawa da nasarawa ƙala mazala ce faman yiwuwa in ba su ba a yau kuma ya muke gani Allah shi da mu wa ƙala sallallahu alaihi wasallam mazala ke cewa la taqumu sa'atu kiyama ba ta tsayawa hatta ta'khudha ummati har sai wasu daga cikin al'ummata sun yi ruko bi akhdhil quruni irin abinda aka samu a karnunnuka waɗanda suke qablaha kahin ita shibran bi shibrin tsani bayan tsani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i faqila sai sabai suke cewa ya rasulullahi ya ma'akin Allah yake cewa ka farisa war rum kaman farisawa kaman rumawa faqala sai mutum yake cewa manin nas illa ulaika yau da suwa nake wasu mutane nake nihi in ba waɗanda ba sannan manzo Allah ya ƙara da cewa la ya'tiyanna ala ummati zai zo wa al'ummata ma a ta'ala bani Isra'il abinda ya zo wa banu Isra'il hazwan na'ali bin na'ali kwatankwacin takun takalmi da takun takalmi. A yau ya tabbata, sadakar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam, wanda wani suna abubuwar suke ta faruwa. Mutum yana addinin musulunci amma yana kamanceceniya da wani sai a ci aitin da suwa da sun yi kaza, muwa za mu yi kaza. abubuwa nawa aka yi da sunan musulunci saboda kwaikwayon wasu akwai su da yawa kuma ana ga cewa wai za a iya samun lada akan wannan amali to wani duka manzala sallallahu ya yi bayanin irin waɗannan abubuwa kuma ga sunan suna faruwa Allah subhanahu wataala ya kare mu maliki ta kama anna talaqqi al-firaq anna talaqqiya al-firaq ad-dalla yace al-mufariqa lis-sunnati wal jama'a 'an al-umam wan nihal wal milal al-ukhra hasilun bi khabari as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam yace yo ai cicciruwan al'umma da haɗuwar ƙungiyoyi ɓatattu a cikin wannan al'ummar da ƙungiyoyi ɓatattu wanda suka wuce a baya ya ce wani abu ne wanda annabi muhammad salasar ya ba da labarin shi a sadiqul masduk mai gaskiya abin gaskantawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi hadhihi nususul qati'a da irin nassi wanda yake na addini na yankan shakku malaka cewa kadhalika huwa ma'lumun bil istiqra'i wat tatabbu'i ya ce abu ne sananne ta hanyar al'istikra mai al'istikra shi ne karance-karance yawan karatu da mutum zai yi zai fahimci wasu abubuwan da in bai yawaita karatu ba zai fahimci su wattatabbu'i sannan kuma da bibiyan al'amuran da suke faruwa wa bi muqaranatil aqaidi wal wal maqalat sannan kuma da irin karatu da ake na muqaranatul adiyan zaka samu mada ce mai zaman kanta a cikin jami'o'i muqarana tsakanin addinai ai kwamfari tsakanin addinin yahudanci yahudanci kaza ne kristanci kaza ne addinin musulunci kaza ne duk wanda ya karatu hakikanin karatu zai gane cewa wannan maganar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tana nan tana faruwa bal hasali ma har ana cewa ai ku dunkule ku zama abu guda kar wani ya tsangwami wani ko ya zargi wani ko ya ma wani kaza saboda addinai duka wanda suka zo daga sama ko ubangijin ku ɗaya ne ai in kan inda ake wannan magana inda su musu da yawa ne ba inda musu da yawa ana ake wannan magana amma duk inda suke da yawa to ba wannan magana bace ake wata magana ce ta daban malai cewa bi muqaranatil aqaid wal maqalat fa kathiru min usul ash-shi'ati da yawa daga cikin shi'an shi'a ar-rafida malai ce imtidadun sun samu asali ne li maqalatil fursil majus sun samu su daga farisawa na ƙasar iran ta da al-majus wanda suke majusa masu bota wa wuta kuma daga ka za ka ana ambata husaini a cikin abin da suke a karbala mai suke huta ake hurawa huta za a hura sai mutum waye zo wai alhini zai nuna zai nuna damuwar shi da kashe husaini da aka yi radiyallahu anhu waye zo tsaltsaltsal ya shiga cikin wutan nan haka zai biya wuta ya wuce wani ya kone wani ya kaza Allah kiyaye nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله